أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته استنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta laraba tara ga watan takwas watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a satin da ya gabata mun kammala karatunmu na littafin al'akbari littafi mai tattauna mana matsaloli na wato ainihin ibadat na fiƙo a bisa mazhaba ta al'imamu malik إمام دار الهجرة أبو عبد الله رحمة الله تعالى عليه to kasancewar babi na ƙarshe da muka ɗau lokaci muna karatu a cikinsa shine babi na sujudu sahwi to sai muka yi alkawarin za mu karanta wannan risala wadda babban malami shekul allama muhammad ibn salih al-uthaymin rahmatullahi ta'ala alaihi ya rubuta a kan sujudi sahwi da ibn al-uthaymin raniyun ani ta'arifi ladaina musamman tun da mun yi ta'arifin shi da muka fara karatun littafin al-usul min ilmi al-usul wanda dai an haife shi a shekara ta 347 a ainihin wato madinatu unaiza wadda take ɗaya daga cikin mudun na alkasim da ke ƙasar saudiya shekara ta bakwai ya yi karatun shi tun yana karami daga a'ilar shi da take a'ila ce mai albarka da ilimi haka daga ƙarshe ko mu ce har ya kai ya haɗu da halka ta a shekul allamatu sa'idi rahmatullahi ta'ala alai ka koyi karatuttuka da dama ɓangaren hadisi da fiqh da usul da lugha da wasu rasail na shekul islam ibn taymiya har ya shiga ma'ahad inda ya haɗu da wato ainihin a sheikh bin baz ke karatun sayuwar bukhari da wasu littattafai a wurin shi wanda shi ne ake ikibarin shi a matsayin shehu hussein a farko dai sai idina shi ya fi tasirantuwa da shi matuƙa a haka dai har zuwa lokacin da Allah karɓi rayuwar shi cikin hidima wa addini ya rike manasib ya samu kyaututtuka daga ainihin wato khulafa da ainihin fatawowin shi da suke yaduwa da rubuce-rubucen shi littafan da ya rubuta sama da littafi tasa'in ya rasu shekara ta dubu da ɗari hudu da ainihin wato ishirin da ɗaya jere da ina da 2001 demil ɗin Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi a garin jidda gidan shi da ke jidda aka ainihin birne shi a makka al-mukarrama ta gama da allahu bi rahmati to kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi wanda dama za mu yi shi kamar wata duwaira ce haka a matsayin karatu guda insha Allah ta'ala kafin sati mai zuwa mu shiga littafinmu na al'ashimawi wanda shine na gaban al'akhdari a bisa fiqh na al-maliki a littafin akwai ta'alifat wanda fadilatu sheikh al-doktor abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan ya ainihin wato yi mawa littafin amma kasancewar wanda ke hannunku galibi ba shi da wa'innan ta'alifat din da aka za mu takaito akan matini allahumma sai dai wasu isharat kawai to ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin littafi qala rahimahullah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد الذي بلغ ال- بلغ البلاغ المبين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد التي باين هكا فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة da yawa daga cikin mutane lallai sun jahilci mafi yawancin ko da yawa daga cikin hukunce-hukuncen sujada ta rafkanuwa a sallah har da limamai ko limamin da an rafkanuwa ta kama sai bayan ya sallame ya waigo ya ce wace ake ciki ne wato akwai wani ɗan gardi nan wanda ya yi ahalari kila ciki shi ne sai ce mai ba a dici a ta bayan sallaman sai a ce ceto sai a juya a yi in ka gudu ce ceto ba komi a dai mai da ta ba adin haka kaga wannan ai akwai kura da yawa daga cikin mutane sun jahilci sujada hukunce-hukuncen sahau a cikin sallah da sunan sai ya kasa mutane kashi hudu wanda suka jahilta da faminhum man yatruku sujuda sahwi fi mahalli wujubi daga cikin su akwai wanda yake barin yin sujadar rabkannuwa a mahallin wajibcinta inda mun ji cewa idan na ainihin wato a toshe inda aka bar halal ne kabili kenan wannan takan zama wajibi to kaga kabili ta kama shi amma kuma bai san da cewa wajibi ne a kan shi sai ya yi ta ba sai ya batta kaga wannan zai ya kushe sallar shi wa minhum man yasjudu fi ghairi mahallihi akwai wanda yake yin sujada daga cikin mutane ba a mahallin sujadar ba sahawin shi bai kai ba ya mai sujada amma kuma sai ya ce sai ya yi sai ya yi sujada kamar misali a raka'o'i biyun karshe sai ya manta ya kara da sura bayan fatiha kaga babu sujada a kan shi amma sai ya ce sai ya yi sai ya yi sujada ko kuma ya bar makruhi ya bar mustahabbi ce sai ya yi sai ya yi sujudi kaga rashin sani ya ja haka wannan bangare na biyu kenan wancan bai ma san wajibi ne a kan shi ba da aka bai yi ba wannan kuma bai san bata hau kan shi ba kuma sai yayi daga aksu zalika tamama na uku wa minhum man yaj'alu sujuda sahwi qabla as-salami wa in kana mawdi'uhu ba'da daga cikin mutane akwai waɗanda yake sanya sujada tarabkannuwa a wurin qabla as-salam yayi ta qabli duk da kasancewar a wurin ba'adi ce ta hau kan shi me misalin ba'adi misalin wanda ba a ji ta hukan shi wanda yauwa ya yi raka'a ta farko kaga miƙewa zai iya tafi ta biyu sai ya zauna zaman tahiya ya yi mi ya yi ƙari wali ziyadati sajadata ne ba a da salami inji mai kawai to kaga ba a ji ta haukan shi to amma sai ya yi kabulu duk da kasancewar mun ji akwai wanda suka ce duka kabulu za a wanda suka ce duka ba a da za a yi wanda suka ce ka yi wato idan sahawunka ya yi daidai da sahawun da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya yi ya ɗaure shi da sujada haka za ta idan kuma baya cikin wanda nasi ya zo da shi in ƙari ne sai kai ba'adi in ragi ne sai kai kabuli su kuma ya suka akasa in ƙari ne kai kabuli in ragi ne kai ba'adi duka mun karanta wannan abu mun ji cewa ra'ayin malikiya da ra'ayi na ishaq ibn rahuya kusan shine ya fi tafiya daidai malikiya su ne suka ce duk ƙari za a yi mushi ba'adi suka ce duk ragi za a yi mushi kabili isaku bin rahuya ya ce idan sahawunka ya yi daidai da wani nassi da ya zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata rafkanuwa ya ɗaure ta da sahawu to yanda annabi ya yi dole haka za ka yi idan kuma baya cikin abin da nassi ya zo da shi to ƙari sai kai mai ba'adi ragi sai kai mai kabili kaga kusan dai na malikiya ne amma shi ya dan ya fassala al'amari so da akwai inda za ka ga kamar wato ainihin ragi aka yi ko kuma kamar ƙari aka yi amma sai ka ga kabuli ce za a yi a gurin in dai sunna haka ta zo da shi to kawai haka za a yi to sai ce wa minhum man yasjudu ba'da salami wa in kana mawdi'uhu qabla kaga shi ma aka san wanci akwai wanda shi kuma zai yi sujada ba a duk da kasancewar gurin kabuli ne kamar me wanda kabuli ta kama shi wanda ya miƙe bai yi zama na farko ba zaman tahiya na farko ba tare da dawowa yi ba ya miƙe kawai ya bar tahiyan ya ci gaba ya kabili zai to sai wani ya zo ya ba a dai a gurin kaga rashin sani to waɗannan dalilai shi yasa malam ya ce wali za kanat ma'rifatu ahkamihi muhimmatan jidda shi yasa ya kasance sanin hukunce hukuncen sahawu yana da matukar muhimmanci la siyama lil a'immati alladhina yaqtadi an-nasu bihi musamman ma ga waɗanda suke limamai ne malam mansur wanda mutane suke koyi da su suna da mamu dan galibi limamai ne to kai liman ne mamuna koyi da kai to dole ne ka san waɗannan hukunce hukunce wa taqalladu al-mas'uliyata fi ittiba'i al-mashru'i fi salatihim allati ya'ummuna al-muslimina biha kuma su waɗannan limaman sun rataya ma kansu nauyi sun ɗauki nauyi a gurin bin shari'a cikin sallarsu wanda ainihin mutane suke koyi da su a ciki to sun ɗaura ma kansu sun ɗaura mawa wato ainihin kansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamu dami wal mu'adhdhinu mu'tama shi liman damini ne shi ke biyan bashi ma'ana nauyi na kan shi shi kuma mamu abin ga ladan an ba shi amana kike rike da amanar lokaci kowa na bacci shi zai yi kira a tasu shi kuma wannan duk sahawun da kai in dai ba rukuni ka bari ba ya dauke maka ba mini a gane ku eh kenan shi ga ita garkuwa ce liman sai ce fa ahbabtu an uqaddima li ikhwani ba'dan min ahkami hadha al-babi shi yasa sai na so in gabatar ma yan uwana wato ɗaliban shi kenan in gabatar ma 'yan uwana wani bangare daga cikin hukunce-hukuncen wannan babi an ce ɗaliban shi hadda su mufa radiyan min Allah ta'ala an yanfa'a bihi ibadahu almu'mini ina mai fata daga Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da bayin shi mu'minai da wannan littafi amin sai ce fa aqulu musta'inan billahi ta'ala mustalhiman bihi at-tawfiqa lis-sawab sai in ce ina mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mustalhiman minhu na ce bihi da su mustalhiman minhu ina mai neman ya kintsa mini a taufiƙa datarwa lissawabi zuwa gare ni ai ilhama shine kimtsa wa mutum shirya ko to istalhama istafa'ala ne nema ina mai neman ilhama daga gare shi na taufiƙi wato ina mai neman ya kintsa min dacewa ga daidai amin amin ya Allah to za mu shiga kai tsaye sai ya ce sujudu sahwi sujada ta wato ainihin rafkan nuwa sujada ta rafkan nuwa ibaratun an sajadataini yasjuduhuma al-musalli li jabri al-khalali al-hasil fi salatihi min ajli sahwi in an ce sujudu sahwi ma'ana murakkaban hakaza sujud daban ai sahwi daban sujud ai an san me sujada sahau kuma shine rabban nuwa ko kuma wato ainihin mantuwa ko wani abu makamanta haka kalmomi ne wanda suna da taradufi a tsakaninsu kamar yadda al'amidi ya ainihin wato ambata a cikin wato ainihin littafin al-mawaqif cikin sharhin mawaqif an hakaito daga al'amidi hakan nan wato ainihin Usman ibn Ahmad ibn Sa'id wanda ya fi shahara da ibn Qa'id annajidi shi ma ya ambata cikin hashiyar da ya mawa almuntaha almuntaha littafin ibnu najjar kenan alfatuhi wanda ya rubuta shi akan almuntaha muntaha al-iradat littafi ne na hanabila duka sun ambaci cewa as-sahau da an-nisyan duk kusan suna daukan ma'ana daya na fata an gane to don haka sai ya ce ma'ana ta ibara ta sujudu sahawi in an hada kenan ibaratun an sajidataini wata jumla ce da take ba da ma'anar sujada biyu ya humal musalli wanda mai sallah zai yi su lijabril khalali saboda ɗaure wani faraka rufe wani inda ya samu faraka khalal abinda ya samu gurɓata bai cika yadda ake so ba alhasili fi salatihi wanda ya auku a cikin sallar shi min ajili sahau saboda rabkan nuwa wa asbabuhu talata sai mu rike wannan kasan amfanin a ce littafi an yi shi sukutun da guda kan mas'ala kaza to malami zai rakkaza kwarai ganin ya zaɓi ibarat da jumal da sauransu wanda za su ɗalibi zai fahimci abin sosai sabani yanzu yanda mai akhdari duk da yayi bayani kwarai yayi bakin kokarin cikin rasail kananu ba littafin da ya kai akhdari bayani kan sahau bayani akan sahau littafi na fiqh kuma a ce ya ma babun sahau bayani cikin kananan littattafai babu kamar mai akhdari amma duk da haka zaga bayanan nan sun fi fitowa saboda wannan ya yi istifrazin wasu ɗin shi da damar shi akan kawai zancen sujudu sahawi can kuma akwai wasu matsalolin daban to sai ce shi sahawu yana da abin da ke ja a yi sahawu a sallah abu uku ne sai mu riki abubuwa guda uku ne a ziyada ƙari na farko wan naqsu da ainihin wato ragi wa shakku da shakka da kokonto ƙari ƙari rage kokonto الزيادة والنقص والشك هي الأسباب التي تجلب السهو في سجود السهو في الصلاة أولا الزيادة نفرق الزيادة قالت إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته idan mutum ya yi ƙari mai sallah sai ya ƙara wata tsayuwa a cikin sallar shi asuba ce sai ce bari in ƙara na uku ta ɗauwa eh saboda in samu lada da yawa au qu'udan ko ya ƙara wani zama daban bayan zama ainihin wato na misali a sallah raka'a ta farko yayi raka'a ɗaya kaga zai yayi sujada zai zauna sai yayi sujada sai ya mi sai ya miƙe duk da akwai dalsatul istiraha ala rajih amma sai ya zauna zaman da ya wuce na istira ya yi zama ya ce bari in yi tahiya maida ta wato ainihin umul julusi in yi tahiya uku a cikin sallar to ya bata sallar shi da ganga au ruku'an ko ya ƙara wani ruku'i cikin da khusufi ana mata ruku'i biyu ita ma a zahar ɗin nan yau budan don raka mata ruku'i biyu to garin neman gira sai a rasa sai a rasa ido au sujudan ko ya ƙara wata sujada ya ce bari in yi sujada uku da ko na hadisi sha biyar zo da uku nan bari ne aiki da shi ya bani mutahammidan in dai da gangan ne batalar salatu sallar shi ta baci wa in kana nasiyan in ko da mantuwa ne yayi walam yadhkuri ziyadata hatta faragha minha bai tuna da karin ba sai da ya gama yin ta gabaki daya bai tuna da cewa wannan gurin ba gurin zama bane sai da ya gama zaman gabaki daya shine ake nufi hatta faraga minha falaysa alayhi illa sujudu sahwi to ba abun da ke kanshi sai sujudu sahwi dan mafhumul mukhalafa in ya tana kafin ya gama yin wannan karin kawai zai miƙe zai zai koma zuwa ga asali kuma shikenan kuma babu sujada a kan shi babu sujada a kan shi a raka'a ta farko da ainihin wato yayi sujada ɗaya yayi zauna yayi sujada zai miƙe ta faraka'a ta biyu sai ya abin ga ya dan zauna kawai sai ya tuna ya miƙe bai gama zama ba ga baki ɗaya tunda ba da niyyar istiraha ba ne ba amma bai gama zama ba sai ya tuna sai ya miƙe babu komai a kan shi saboda shi wannan abun rukunin da zai ƙara lam yastakmil bai kammala shi ba inda ya kammala shi to sahau zai hau kan shi sujada ta rakkan an fahimci wannan wa salatuhu sahiha kuma sallar shi tayi وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة وإن ذكر الزيادة إن كو يتنادى قاري وانت منين وإن لم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة وإن ذكر الزيادة إن كو يتنادى قاري في أثنائها أتكل لوكة ديكي ينشي a cikin lokacin da yake yin ƙarin sai ya tuna da cewa kai yanzu fa ƙari ne nake yi ba na yanzu ya yi raka a hudu sai ya miƙe mi ta biyar a sallar azahar ko la'asar ya miƙe sa raka a ta biyar ya fara karatun fatiha kaga atina'u ziyada ne kawai sai ya tuna yanzu fa ashe na shiga wani hurumin to wajaba alaihi ruju'u anha wajibi ne ya dawo daga barin wancan ƙarin da ya tafi ba zai ce tun da na riga na kulla bari in ƙara saraka ɗaya in yi hakan da gangan ya ɓata salle shi lauma sai dai a rashin sani a wata mahangar ta malam an fahimci wannan kuwa hukuncin daban-daban wancan kafin ya yi ziyada ne ba sunan shi ya yi ƙari ba don wanda ke kallon shi ma ba zai ce ya yi ƙarin ba shi ne dai da zai sai ainihin istidaraki ya miƙe babu komai a kan shi amma wannan yana cikin yin ƙarin kenan ya riga ya ƙara raka'a hudu ne ya riga ya tafi ta biyar yana cikin karatun fatiha sai ya tana ko kammala fatiha ba zai yi ba balle ya ce sai ya yi ruku'i ya yi sujada to dole ya koma ya zauna ya tahiya ya sallame wa wajaba alaihi sujudu sahwi kuma wajibi ne akan shi ya sujudu sahwi wanda shine sujada ta ba'adi kamar yadda zamu ji wa salatuhu sahiha kuma sallar shi ta inganta sai ce misalu zalika kaga daga cikin samara din littafin buga misali idan ya kawo matsala sai ya buga misalinta sai ya kawo dalilinta sai ya kawo dalilinta to kaga dai duk rashin fahimtar ka dai Allah sai dai in abun ya zama ukuba ce kasan akwai wanda rashin fahimtar shi ukuba ce a gari misalu zalika yace shakhsun sallar zuhra masalan khamsa raka'atin misalin da muke misali ne misalin mutumin da yayi sallar azhar azhar raka'a nawa gare ta hudu sai yayi raka'a biyar ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد bai tuna da cewa ya yi ƙari ba face sai yana cikin tahiya kaga ya riga ya gama abin sai yana cikin yana cikin tahiya ya tuna a shirka ta biyar nake fa yukmilu tashahuda sai ya kammala tahiyar shi tunda dama ai bai yi ta ba ta ƙarshe sai ya kammala tahiyar shi wa yusallimu ya sallame thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu sannan kuma sai ya yi sujudu na sahau sannan sai ya sallama kenan ba a zai yi tun da kari malam yana da wannan ra'ayi ba a zai yi tun da kari ne to kaga wannan misalin da ya kawo a kan wancan maganar ta farko mutumin da ya kasance a lam yadhkuri ziyadata hatta faragha minha sai da ya gama gabaki daya walaysa alaihi illa sujudu sahwi kawai sujudu sahwi zai shi kenan to shine wannan misali sai ce fa in lam yadhkuri ziyadata illa ba'da salami in bai tuna da ƙarin ba sai bayan da ya sallame sajada lisahwi wa sallama sai sujada ta rafkanuwa ya sallame kaga dai ba a dace dai har yanzu wa in zakara ziyadata wa huwa fi asna'ir rak'ati al-khamisa shine misalin karshe idan ya tuna da ƙarin yana cikin raka'a ta biyar din shine yana tsaye ko yana ruku'i ko wani hali jalasa fil hal a duk halin da yake ciki sai ya dawo ya zauna ko yana ruku'i ne ba zai ce sai na miƙe na dago su a'a daga ruku'in ya wuce ya zauna kawai an fahimci wannan fa ya tashahhadu wa yusallimu sai ya tahiyya ya sallame thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu ba'd dalilu zalika dalilin haka cewa ziyada ana mata ba'adi hadithu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه وأرضاه أبو عبد الرحمن أتكن من يمال ميمة صحبي أتكن آه المهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين الله يجزيك إن شاء جافر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى أزهر raka'a biyar faƙila lahu sai aka ce mishi azida fi sala shin an ƙara raka'o'in sallah ne ai shi yazo da hudun yau yayi biyar shi yasa suka bi shi yasa a matsalar mu ta karshe cikin akhbari muka ce a wannan gurin ba za a bi liman ba in ka ga da yaqini kawai yanda shi mai akhbari ya fara ka da yaqinin ta biyar ya tafi tasbihi za ka yi mushi kai zaman ka ba za ka bi shi ba wasu suna hujja da ainihin sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam to ai shi annabi ne shi kuma limamin ka ba annabi bane shi annabi shari'a ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk abin da yace ayi gobe in yace kar ayi ba za ka tambayi dalili ba kuma ba za ka yi wani dardar ba eh fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kuma sannan bugu da kare daga karshe annabi ya musu bayani yace inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni wannan ya nuna limamin kai yanzu dhakkirhu la tatba'hu na'am to dan haka fa qala sai annabi sallallahu alaihi yace wa ma zaka me ya faru kaga ya nuna sahawu yayi sabanin abin da wasu daga cikin shafi'iyya ala ra'sihim sahibu al-madhhab imam shafi'i cikin al-um yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sahawun da yake yi a sallah kawai yana yi ne litta'lim dan ya koya nuna mutane idza kuntum hakaza fa fa'alu hakaza to amma abin da ya tabbata annabi sallama yana yin sahawun ne da mantuwa da rabkan nuwa tun daga shi a wannan hadisin ya ce an saka matan sau kuma yana sallah ai ya sha manta wata aya ko har a sallame sallallahu alaihi ya tambaya karatu na dazu na abin da sai eh ka manta da aya kaza ubayyu na nan imisa baka tuna min ba halla zakkartaniha sai sai ce sanu quri'uka fala tansa illa ma sha Allah illa ma sha Allah an tansa Allah zai iya ganin daman ka manta amma fa zaka tuna an gane to da ka sai yace wa ma za ka me ya faru haka shi ma ya hadisin zuli ya daini da yace an rage sallah ne ko mantawa ka annabi yace kullu zalika lam yahduth ba daya sallah ta tana nan lafiya ta lauce a to ka manta ne to zai daini yace قالوا صليت خمسة kace mun ga kai raka'a biyar ne fa sajada sajadataini ba'da ma sallama sai sujada biyu bayan ya sallame bayan duk da ya sallame sai ya ƙara yin sujada biyu ma'ana ya sallame kamar yadda riwaya ta gaba wa fi riwaya ta ma duka dukan su suna cikin sahihai fatana rijlaihi sai annabi ya lankwasar da kafafuwan shi kaga ya nuna bayan ya sallame ya juyo ya canza zama to da aka yi hakan ya tabbatar da cewa raka'a biyar yayi sai ya juya ya lankwasa kafafuwan shi wastaqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla fa sajada sajadatayn sai ya sujada biyu thumma sallama sannan sai ya sallama sannan sai ya sallama rawahu al-jama'a suwa ya jama'a asabu asabu asabu sunan sune jama'a bukhari da muslim sun yi jama'a ashabul hadith eh min al-a'imma wasu a'imma a'imma na mazahib la la la ahlul hadith dukkan su kenan haddasu ibnu bashar ibnu bashir cikin jama'atun kafira الجماعة سنة أصحاب الكتب الستة كذلك رواه الجماعة بخاري مسلم أبو داود الترمذي نسائي بن ماجه ya zama hadisin duka sun fitar da shi ba wai ya zama iya su kadai a yanzu kama an ce muttafaqun alayhi ba na nufin baya cikin Abu Dawud ba ko amma dai Bukhari da Muslim sun fitar ya wadata shi ma da an ce rawahul wato shine sune masadin da suka fi kusa da kai su suka fi kusa a kan su musu masani da su ma'ajim akwai wanda a ganin ida ma bai taba ganin mu'jam na tabarani ba wani ko a filiya bai taba ganin shi ko ba haka ba so da haka wa'annan su suka fi kusa da Eh, wanda aka yi biya.
kuma ya san wai ne cikin kaji ne ma'ana kenan kaji ne shi kuma wancan shi kuma da yake biyan ne shi ma ya san ne can da ya tashi kaji ne amma ya zauna kuma da mai sha shi wancan kenan ya zauna da bi liman kaji amma kuma da mai sha shi kuma wanda ya bi liman mun da mai sha da wai suka ce wai duka su shi da wancan duka
sau da rashin ishara to ban san wannan ba shi dai abin da suke cewa wanda ya zamanto ya san liman ƙari ya yi yana da yaƙinin liman ƙari ya yi in ya miƙe ya bi liman ya ɓata sallar shi to ya yi ƙari da gangan wanda kuma yake zaton liman yana da yaƙinin liman ba ƙari ya yi ba wato shi a nashi yaƙinin dai ta hudu ce aka tafi amma tun da ya ga wani ya zauna shi ma sai ya zauna to shi ma sallar shi ta bace an gane ku wawancan na ishara sai an ƙara abin da insha Allah na'am to ina ne muke to yanzu wannan mas'alar mun gama ta ko ƙari ɓangare na farko mutumin da raka'a hudu sai yayi biyar to zai yi ba'adi hakan nan daga cikin masail din da ake musu ziyada muna ɓangaren ake musu ba'adi ko kuma eh na ƙari ne assalamu qabla tamami salah mutum ya sallame kafin cikar sallar shi kaga dole zai cika ta zai gyara ta kuma ya ba'adi assalamu qabla tamami salati min az-ziyadati fi salah kan mutum a raka'a ta biyu ya gama tahiyyar farko azhar ce ko la'asar ko maghriba ruba'iyya ce ko thulathiya tayi tahiyya ta farko kawai sai ya sallama to wannan ƙari ne a sallah kenan sallama biyu yayi فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته إن غنغني صلى شتا باشي كافن صلاة تتفي سلم تصلى تاباشي وإن كان كما باشي كده بهد زنبي يأي واسادة إبادة وإن كان ناسيا إنكو من تاواي ولم يذكر إلا بعد زمن طويل بيتنا وسيبا اللوكة ميتو أعاد الصلاة من جديد توزي ساكي سلر daga farko to ulul waqti din shine aka yi sabani akan shi wanda mun karanta ana wanda suka ce in dai alwalai shi bata karye ba to lokaci bai tsawo ba kawai bina ize suka ce ah to in ya juya ma alqibla baya fa suka ce to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin zul yadain da dushimalain musamman na dushimalain da hadisin a shine hadisin amr ko amr ibn al-as wa imran ko hadisin imran bin hussein da cikin bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imran sai da yaje gida ma ya dawo kuma da yazo biyin kawai ya biya abun sauran biyin da suka rage ya ci ko kuma ya yi ba'ali da suka ce to a nan ma min al-muhtamal ya zama ya juya ma al-qibla ba labudda ma ko idan haka in dai alwala ba ta karye ba suna ganin cewa kawai lokaci ana cikin shi sai ke cewa wa in zakara ba'da zamanin qalilin ka daqiqataini wa thalath in ya tuna bayan in kankanin lokaci kamar minti biyu ko minti uku fa innahu yukmilu salatahu wa yusalli zai kammala sallar shi ya sallama kayyadewa da minti biyu ko minti uku ijtihadi ne na malam nassi bai zo da kayyadewa ba kamar yadda Sheikh Raslan ya ce miqdar al-fasl lam yarid fihi tahdid fa yurja'u fihi ila al-urf mun yi bayanin nan cikin karatun al-asgar sai yace dalilu zalika dalilin haka shine hadithu abi hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla bihim adh-dhuhra aw al-'asr amma hadithun imran ya bayyana al-asr فسلم من ركعتين فخرج السرعان sai ‘yan ƙwaya-ƙwaya suka fita almusuri'una ilal khuruj wanda da an sallame za a koma a tafi biɗa za a koma shago to yana tsoron motan shi ka a sace mai moto ko kaza ka min abwabil masjid suka fice daga kofofin masallaci ai tasbihi a hanya wasu ma ba su tasbihi yaquluna qusirati salatu na masha Allah an rage yawan sa na raka hudu ne yau ta koma biyu eh annabi aisha ya zo da hudu ko yau yayi biyu su kenan salas wa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila khashabatin fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya nufi wani ice a cikin masallaci wani jizr ne wani jizr wato kututture fattaka alaihi ya kishin gida ya dafa shi alittika yana ɗaukar ma'anar kishin gida yana ɗaukar ma'anar dafawa ga hadisin matan nan da ta yi tambaya da sallallahu alaihi wasallam ya ce aktirna al-istighfar ya ce wa mata ta saddaqna al-istighfar ai da ya tafi muttaki an ala bilal dafa bilal ma'ana ba wai ya kishin gida akan shi yana mai dafa bilal nan ma ya yi ibtika'i jikin khashaba ya dan dafa ta haka alaiha ka annahu ghadban kamar diran shi a bace sallallahu alaihi wasallam kaga muna yara ake mana wata waka annabi baya yin fushi bai taba yin shi ba daga kare haka ma annabi shari annabi yana fushi sallallahu alaihi wasallam sai dai baya fushi sai an keta gaskiya fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe shine dul yadaini wanda sake ce mai dul yadaini saboda yana da dogon hannu kan ta riwaya ta zo cewa kana fi yadihi tul fa qala ya rasulullah ya manza Allah ana sita am kasurati sala mantawa kai kai biyu ka sallame ko rage yawan sallah aka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama lam ansa wa lam tuqsar ba abin da ya faru ban manta ba kuma ba a rage yawan sallah tana nan abu fa qala ar-rajulu bala qad nasita ai ko kwarai ka manta ya rasulullah ka san akwai wanda suna da jara'an magana sa da jur'a su su sai na abubakarin suna ɗaya zaune su ba su ce komi ba suna zaune ba a gyara da zama ba haddi ya kazu yallahu amra kan mafula amma zule dai ne shi ya ga ba iya hammalewa bari a abin ga eh kuma ba laifi ba wato kowa da irin halittar da Allah ta'ala ya mushi ba za a ce yayi rashin kunya ba ba za a ce yayi rashin kunya fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabati ahaqqum ma yaqulu annabi ya ce masahabbai shin abin da yake faɗa gaskiya ne wata riwaya a sadaka bil yadayn qalu na'am suka ce kwarai haka nan ta riwaya sai da Abubakar da Umar su suka yi maza فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم النبي sai ya wuce gaba tunda ai da ya matsa ya wuce gaba ya sallaci abin da ya rage mai na sallar shi sannan sai ya sallami kaga hadisin yana nuna in an sallama sallah ana so a zauna ayi tasbihi a gurin amma inda wani uzuri kana iya tashi tunda annabi tashi yayi ya koma gefe sallallahu alaihi wasallam kuma sallama sannan sai ya sallama muttafaqun alaihi kaga nan ma ba adini akai amma bayan ikmal bayan an kammala sallar sannan sai aka yi ba'adi saboda wancan karin da aka yi na sallama kafin sallah ta cika kaga wannan shi ma targhiman li shaytan ne tunda da aka ciko raka'o'i biyun sallah ta gama cika an yi raka'a biyu ne dan a ce ma shaytan wato ainihin aniyar ka ta bika وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة إذن لمن يسلم وانا وتمسألة إذن لمن يسلم كافن شكر صلى أتكين مامو كما أقوي وان ديك مسبوكيني وان قنقلي نسلر ياكوب سيمشي فقاموا لقضاء ما فاتهم sai suka miƙe inda ya riga ya sallame ko sai suka miƙe za su cika abin da ya kubce musu na sallah ta zo ka tarar da liman wato ainihin yana tsaye kokartar da shi ma ya ɗago daga rukuyi kaga baka ji ba an yi karatu ba a yi karatu ba misali ko sai ka bi shi ya yi rukuyi kai cikin rukuyi ka same shi kaga ka samu wannan raka'a ta ƙarshe sai ka ɗauka ta ƙarshe ce da ya zauna ya ta ya sallame ya ka miƙe za ka ciko ashe shi kuma ta shi ta farko ce an gane ko shi sallar shi bata cika ba ya sallame kai kuma ka ɗauka ya sallame yanzu kenan uku ne ta baka za ka ciko uku halalin shi biyu ya yi sallami to shi ne sai malam yake a wannan halin sun mazakar al'imamu anna alaihi na kusan fi salati sannan sai liman ya tuna akwai wani balshe akwai wani gurbi da bai cike ba a sallar shi fa kama li yutimmaha sai ya miƙe dan ya cika wancan naqs din fa innal ma'mumina alladhina qamu li qada'i ma fatahum to lallai mamu da suka miƙe dan su cika sarama abin da ya kubce musu يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو أن باس ذلك za su iya su ci gaba kawai su ci ko uku yanzu sai a yi tawari liman na can yana gyara su ma suna nasu gyara sai su ci ko rakawo'insu sannan sai su yi su gada ta rabkannuwa tun da rabkannuwa liman ta shafe su wa bai na an yarji'u ma'al imami ko kuma su dawo su bi liman soke waccan tasin da suka fara su dawo su bi liman fa yutabi'uhu fa idza sallama idan ya sallami qadaw ma fatahu sai su rama abin da ya kubce musu kaga a halin da muka buga misali kina raka ɗaya ce ya rasa sai ya dawo ya cika gaba wa sajadu lisahwi ba'da salam sai su yi sujada ta rabkanuwa bayan ya sallame wa hadha aula wa ahwab wannan nabiyin su bi liman din shi yafi kuma shi yafi zaman lafiya ni kaina zan fi samun natsuwa da haka amma tawara tawaran nan da akwai malaman da suka tafi a haka saniya na'am yanzu an gama fa da ziyada sar'an a rage sallah idan raddin lokacin da suka sani aka ba su labari al'ahwab su sake sallar shi ne abin da ya fi zaman lafiya su sake sallar su in kuma kawai shi kenan ba su samu labari ba misali su wannan sun ce kusurati salatu ne mu yanzu ba annabu balle a ce kusurati salatu ya isa ya rage sallar babu to amma ya zama mantawa ne su sun ɗauka kawai huɗu akai an taɓa ban labari garin nan aka ce wai wani masallaci a ba zan faɗi masallacin aka yi raka biyu aka sallame aka watsi wai sai daga baya ake ta tunanin sai sallamin ta ci kakkiwa wanda suka bar labarin akalla sun kai mutum hudu wanda ta faru da su to kaga a irin wannan mantawa ne akai kai ka dauka sallah ta cika in har ka mutu baka tuna ba shikenan ka kalle shi a gudan a ranar da ka tuna al-ahwal shine ka sake sallah an fahimci wannan ai eh kowane lokaci dan kamar baka yi bane eh kuma ga zuruf sun yi yawa ne ba shi ya ɗauka wucin darin to kaga su wannan dole sake sallar zai tunda shi da niyyar asuba ya shiga ba ma magari gobe balle ta ballantana a ce ya ci ko ɗaya ya sahau fayi to akwai sauran karatu da yawa muje saniyan abu na biyu annaqsu ragi ziyada mun ji ba'adin ragi na farko naqsul arkan idan ragin ya kaso kashi biyu kauran da ita ma ai karin biyu ne mun ji cewa idan rukuni ne mutum ya kara da gangan sallar shi ta baci amma inda rabkan nuwa ne mun ji yanda za a daure shi da sahu to a ragi shi kuma kashi biyu ne naqsul arkan shine tauye rukunai mutum yayi sallah ya manta shabbe yi ruku'i ba ruku'i rukuni ne ba wanda ya saba cikin نقص الأركان إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له idan mutum ya tauye wani rukuni daga cikin sallar shi in ya kasance takbiratul ihrami ce to wannan ba shi da sallah sawa'un tarakaha amdan aw sahawa ko da mantuwa ko da gangan ya batta to kawai ba shi da sallah lianna salatu lam tan'aqid dan bai yi sallah ba tukun bai kulla sallar ba domin miftahu har takbir wa tahlilu har taslim hadisin hakim mabudin sallah shine me shine kabbara harama to bai ma buɗe sallar ba tukun balle a ce ta gyaru ko bata gyaru kawai bai fara sallah wa in kana ghaira takbiratul ihram in ko ya kasance ba kabbara harama bace ba kamar ruku'i misali ko karatun fatiha fa in taraka to banda takbiratul haram ita ma niyya haka ya shiga sallah ya manta bai ni kawai shi dai ya ga yana sallah gane duk da abu ne wanda yana da matukar wahala fa gwara in niyya ta aka kamar misalin da Umar ya bayar ya shiga magariba da niyyar asuba wannan yana iya faruwa amma kawai kana sallah ka ce ka manta ba kai niyya ba kaga wannan eh ba za mu ce mustahil balakin na ba'id ba'idun jiddan dan daga san da ka je kayo alwala ka to duka niyyar me kake niyyar sallah ce ba ya ka zo ka ce na waito salata ga wannan wannan karibu min al majnun eh haka ibn taym ya faɗa cikin majmu'ul fatawa ce furta niyya dalili ne akan tawayar hankali da addini wannan bayani ne sanani tawayar hankali tawayar addini yace so da bid'a ce tawayar hankali kuma kama za ka ci abinci ne ka ce ya Allah na yi niyyar zan ta yin loma in kasa kwanan nan a gaba in ci abinci in koshi in lashe kwano in wanke hannu daga eh ayan bil'aksi eh ainul zunun to don haka mutumin da ya bar niyya ko ya bar abin ga karatun abin ga takbiratul ihram to shi wannan la mahala sai ya sake sallar daga farko أما وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه عمدا بطلت صلاته وأنا بدهية لكن قال لي يبر ركوعي يتني وأنا صلت أبدا بركوعي تباشر صلى ومشيد الله وإن تركه سهوا إن كود ربك واني يبرشي فإن وصل إلى موضعه من الركعة لا مسألة من شيء أكوي سابان إن يداو زوا غورن وأن الركن دي يبري أركع gaba a wannan raka'a ta farko bai yi ruku'i ba kawai daga tsaye sai ya zarce ya sujada sallar yara kawai sai ya wuce sujada ya shiga da shi ya gamga ya dago ya karatun fatiha ya yi sura har sai da ya ƙara yin ya zo daidai inda zai ruku'i na biyu dukawa shi sai tana faɗa zuban yi wannan dukawa ba wancan doguwan ne to kaga ya dawo zuwa ga maudu'in wannan rukunin da ya bari to alghatin raka'a algha ko akwai ta'un gaba daidai ulghiyat ulghiyat raka'atu allati tarakaha minha to algha shine fa daidai alghar raka'ata allati tarakaha tarakahu tarakaha tarakahu taraka rukuna kenan minha min ar-raka'a an fahimta al-ghazi zama aka ce ulghiyat ar-raka'atu allati tarakaha waye zai ilghayin ya zamanto ghairu majhul didda ibara za ta iya miƙewa amma al-afsah ya zama alghar raka'ata allati tarakaha minha saboda mi wa in tarakahu sahawan فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثالثة هذا دكا دي أنا مغانا دني غائبني شيني أكي مغانا أكنش تو ألغى هو ألغى الركعة التي تركه منها زي جيفا دوتر ركعة دي بروا الركن ما تكنت kenan yanzu wannan ta biyan da ya kulla ta zama ta ta farkon shi to amma a malikiya cewa suka in dai ya dago daga rukuri in dai ya dago daga rukuri a gurin ina ga ibnu habibin shine yake ganin kullar ruku'in ne ba dagowa ba misali wato nan mun buga misali da ruku'i ne amma kowane rukuni ne abinda malam yake magana akai kowane rukuni mutum ya bari da sahau zai iya yayi tadarukin shi ma damar bai dawo kan wannan rukunin a raka'a ta gaba ba kenan koda su zada ce ya bari zai iya yi tadaruki ya riske ta ya dawo ya riske ta ya gyara sallar shi in ya bar sujada bayan ya miƙe yana karatun fatiha kai kila ma sai da ya gama sura kai kila sai da ya ruku'i ma kai kila sai da ya dago daga ruku'i sai tana ɗazu ban yi sujada ba to yanzu zai tafi sujada a matsayin waccan sujadar da ya bari zai yi ta da rikicin da bai dawo kanta ba amma har sai da ya tafi sujada ta biyu sai tana a ta farko bai yi sujada ba to kawai ya ci gaba a matsayin raka'a ta farko ya jifar da wancan amma a malikiya duk rukunin da mutum ya bari a sallah in har bai ɗago daga ruku'i na rukunin raka'a gaba ba to zai iya tadaruki kenan ba, wato ainihin su a malikiya kenan suna nufin ɗagowa daga ruku'i shine dabiti na kubcewar tadaruki shi kuma nan malam wanda wani wajihi ne a cikin hanabila ya ambata wato dawowa zuwa ga rukunin da ka bari shine dabitsi a gurin tadarukin wannan rukunin in har ka riga ka dawo kan wannan rukunin to yanzu sai dai ilga'i ba tadaruki a fahimci wannan ko وجب عليه أن يعود نعم وإن لم يصل إلى إلى موضعه من الركعة الثانية idan ko bai zo zuwa ga gurin wannan rukunin da ya bari ba a raka'a ta biyu wajaba alayhi an ya'uda ila rukunil matruk to tadaruki kenan wajibi ne ya koma zuwa ga wancan rukunin da ya bar kamar wancan ruku'i da yana cikin sujada sai ya tuna ashe bai yi ruku'i ba to kawai zai miƙe ne yayi sujada zai zai miƙe yayi ruku'i tunda bai dawo kan shi ba amma in ya dawo kan shi to zai wuce ne amma sai ya jifa da wacce raka'a ta farko ai na ga an fahimci bayanin fa ya'ti bihi na'am kan na hanabila din to tashwishi ana iya samun shi shi kasan galibi abin da ke haifar da matsala jahilci ne jahilci ne su limamai galibi sun ɗauka kawai wato sallah aikinsu shine su zo su ba da sallah su tafi karantar da mamu ma su san ya ake sallah yana kan liman wajibi ne a kan shi in ba haka ba shi za su ba wahala shi za su ba wahala wanda ya riga ya san hukuncin zai fahimce shi amma wanda bai san hukuncin ba shine matsala to a gurin fiqhu shine ya duba mafi yawancin mutanen wasu kala ne in mutane ne masu ganewa kawai yayi eh kawai yayi idan aka samu irin wannan rabkannuwa da irin wannan karabkiya din ya zama wasu mamun kawunan nasu a dode suke za su haifar da matsala ya kamata daga cikin mamu wani ya tadhiya eh wani ya tadhiya ya rushe sallar tashi da ganga sai ya musu bayani eh liman ya ci gaba da sallar shi kawai kawai wani sai ya yanke sallar shi ya ce musu tun da kuwa ga liman ya yi kaza kaza ne ya faru kawai ku rushe mu sai ya kabbara harama a tafi da sallar liman ta ɓaci gwara tashi ta ɓaci shi sai ya sai ya kabbara sabuwar sallah ya tabhiya ke to yanzu mu je karatu ka koyi karatu a littafi ka san yadda za ka aiwatar da shi a waƙi wa iyaku to shine sai ya ce wajaba alaihi an ya'uda ila rukunil matlub fa ya'ti bihi wa bima ba'dahu sai ya zo da wannan rukunin da abin da ke bayan shi abin da ya biyo bayan wannan rukuni din wa fi kiltal halatayn a dukkan halayen guda biyu yajibu alaihi an yasjuda lisahwi ba'da salam duka ba'da zai tunda yayi kari a can da yayi tadaruki za a i'tibarin wancan abu rukunnan da yayi da motsin da yayi da intikalat din nashi da yayi wanda ya soke su yayo baya kaga wannan aliyar ake cewa ko rubas yayi to nan rubas din da yayi tafiyar shi da dawowar tashi kari ce zaka zai yi ba'da idan kuma ilga'i yayi raka'a ɗaya su kutum da guda fa yayi jifa da ita kaga yayi kari to da ka shi ma ba adili na'am mm a a iya raka'a ɗayan da wannan matsalar ta faru ita kadai ce zai jefa ka gane ku a raka'a ta uku ce bai ya manta bai yi ruku'i ba sai da ya shiga ta hudu ya dago daga ruku'i ya tuna zai yi ruku'i ya tuna ashe ban yi ruku'i ba a wancan to yanzu zai yi jiba da waccan raka'a ta uku rakawo'in shi na farko da na biyu suna nan daren da kam ba abin da ya same su amma yanzu wannan ta hudun da ya kulla sai ya maida ta ta uku sai ya maida ta ta uku kenan sai ya kara raka'a guda to zai yi ba'adi kaga ai yayi kari kuma lamun sai misalu zalika abin zai kara fitowa shakhsun nasiya sajdata thaniyata min ar-raka'ati al-ula mutum ne ya manta da raka'a ta biyu a cikin ya manta da sujada ɗaya a cikin sujada ta biyu a raka'a ta farko ɗan sujada biyu ake yi ya yi ɗaya da ya ɗago kawai sai ya miƙe fa zakara zalika wa huwa jalisun baina sajdatayn fi raka'ati thaniya sai ya tuna da haka bayan har ya yi ya kulla raka'a ta biyu ya yi ruku'i ya yi sujudi ya yi ɗaya ya yi biyu yana zaman wato ya yi ruku'i na ɗaya yana zaune tsakanin zaman sujada biyu zaman da ake tsakanin sujada biyu to sai ya tuna da cewa ashe faraka'ata ta farko ban yi sujada ɗaya ba kaga ya wuce ma gurinta ko kuma ya zo gurinta daidai eh ya zo daidai kanta yanzu tunda ya zo zuwa ga wannan rukunin da ya bari fatul raka'atul ula sai ya jifa da raka'a ta farko wa taqumu thaniyatu maqama raka'a ta biyu sai ta ci gurinta yanzu kawai sai ya ɗaya sujada tashi sai ya miƙe yanzu ba zaman tahiya zai yi ba tunda raka'a yanzu ta biyu ce zai tafi wa yukmilu alaiha salatahu sai ya cika sallar shi a kanta kenan sauran na baya duk sun yi wa yusallimu ya sallame thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu wa mithalun akhar شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها ya manta da sujada ta biyu da zaman tsakanin sujada biyu zaman da ake kafin sujada ta biyu kaga shi wancan in ya sujada ya manta wannan ko ya manta da sujadar da zaman kawai da ya yi sujada yana miƙewa yana ɗagowa sai ya miƙe shi a wancan gurin misalin namu da ya yi sujada ya ɗago sai da ya zauna ya yi zaman tsakanin sujada biyu ya gama rabbi zukirli ɗin shi maimakon ya tafi sujada ta biyu sai ya miƙe to bai tuna ba sai da kuma ya zo daidai wannan zaman a raka'a ta biyu to zai yi ilra'i wannan kuma da ya yi sujada ta farko yana ɗagowa kawai sai ya miƙe bai yi sujada ta bai yi zama tsakanin sujada biyu ba kuma bai yi sujada ta biyu ba to shikenan fa ya'tabiruha na'am fatana ina ne fa zakara zalika ba'da an qama min ar-ruku'i sai ya tuna da hakan ya tuna da cewa bai yi zama ba da sujada na biyu bayan ya miƙe daga ruku'i fil raka'ati thaniya a raka'a ta biyu kaga bai dawo kan wancan rukunin da ya bari ba fa innahu ya'udu wa yajlis to yanzu komawa zai yi ya zauna wa yasjudu sai yayi sujadar da ya bari zama zai fara yi mun yi wannan bayanin cikin karatun akhbar zama zai fara yi da ya bari wancan zaman rabbi ghafirli a muku gwaru gwaru to in yayi zaman yayi addu'ar da ake yi sannan wa yasjudu kuma yayi sujada thumma yukmilu salatahu sai ya kammala sallar shi a haka wa yusallimu ya sallame thumma yasjudu lis-sahwi sai ya sujada ta rabbanwa ya sujada ta ainihin wato rabbanwa an fahimci wannan to naqsul wajibati idan mutum ya rage wajibi shi rukuni in ka rage shi sai ka rama shi sannan kai su da rabbanuwa shi kuma wajibi duk da a nan gurin akwai tata burza domin su a malikiya ba su bambanta tsakanin rukuni da da wajibi ba amma a hanabila sun bambanta rukuni da wajibi a cikin sallah kamar yadda cikin rukunan aikin hajji su kuma hanafiya sai suka bambanta rukuni rukuni daban wajibi daban rukuni daban wajibi daban umuman kuma sun bambanta rukuni da, da farilla hanafiya sun bambanta wajibi da farilla ce farilla abinda nasi ya wajabta shi shi kuma wajibi abinda aka gano wajibcin shi ta hanyar istinbati ko kiyasi ko wani abu makamancin haka to amma a nan gurin tsakanin hanabila da sauran a mazahib su hanabila suka ce akwai rukunai a cikin sallah kamar ruku'i kamar sujudi kamar zaman tahiya na ƙarshe kamar karatun fatiha kamar kabbara harama kamar sallamewa daga sallah wannan dukkan su rukunai ne sujada ta rabkanuwa ba ta ɗaure su wanda su ma a malikiya da sauran mazahib duka haka ne sujadar rabkanuwa ba ta ɗaure su sai dai ba'dal islah bayan an gyara sai a yi sujada ta rabkanuwar wannan kamar yadda muka yi bayani ɗan lokacin da mutum ya ya soce da ayyukan da ya soce ya gina wasu to sai su zada taraf kannuwa amma wajibi a gurin hanabila shine abin da idan mutum ya bar shi da gangan sallar shi ta ɓaci in ko ya bar shi da sahau da rafkan nuwa su zada za ta ɗaure mai shi kamar zama na tahiya na farko a gurinsu wajibi ne ba ainihin rukuni ba su kuma malikiya suna ganin sunna ce ba wajibi ba haka su galibin sunan na sallah a gurin malikiya su ne wajibat na sallah a gurin hanabila galibi yashi alimamu ahmad yana ɗan tsanantawa a cikin ibadat sai yake sauƙaƙawa a cikin mu'amalat sai so da ita ibada tsakaninka da ubangijinka ne a nan cikakken bawa ne kai dole ka yi biyayya ɗari bisa ɗari daga in an ce yi dole ka yi kawai wanda kuma wannan ka'idar ta shi galibi ta fi dacewa da kawa'id na usul to don haka a gurinsu idan mutum ya bar wajibi da rabkanuwa zai ɗaure shi da sujada to wannan wajibin ne su malikiya suka ambace shi sunna ba su ambace shi wajibi ba abinda malikiya suka kira mustahabbi shine su kuma hanabila suka kira shi sunna su a gurinsu babu bambanci tsakanin sunna da mustahabbi duk abu ɗaya an fahimci wannan ai da haka akwai kuma wasu abubuwan da malikiya suna itibarin shi sunna ne wanda zai ɗauki wurin wajibi a gurin hanabila ko to su kuma wajibin da suka su maliki a hanabila suka bashi mun ji cewa yana sababta a yi ne ai sujudu sahawi amma su a malikiya ba a yi misali tasbihi na cikin ruku'i mutumin da ya bar tasbihi cikin ruku'i a wurin malikiya in ya bar guda biyu ne ya bar suna biyu ko to shine zai mai rafkanuwa kuma in ya manta shi kenan babu komai a kan shi kuma in ma bai yi ba ma babu komai a kan shi duk da bai kyauta ba amma dai sallar shi ta yi to su a hanabila sami Allahu liman hamidahu da kabbarar tafiya ruku'i da kabbarar dagowa da subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la da dukkanin abubuwan da ake faɗa cikin rukunnan sallah wajibai ne in ka bar su za ka yi musu sahau inda rabban nuwan inda gangan ne ka ƙin su bana rabbiyal azim a rukuyi kai shuru kai gum baka da sallah an fahimci wannan ko to yanzu za mu ji wajiba da haka yanzu wajibat din da zai ambata galibi sunan ne ka karanta a cikin fiqhul maliki إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطل الصلاة idan mai sallah ya bar wajibi daga cikin wajiban sallah da ganganto sallar shi ta bashi ba kai da ka sha malikiya kadai sai ka dauka abin da ake nufi ruku'i da sujudi in in ba a kai nan ba tukunna sami Allahu liman hamidahu da Allahu akbar in da gangan mutum ya bar su idda Allahu akbar akwai kauli biyu daga cikin almughni da ibn qudama akwai magana biyu a cikin hanabila fadin wato ainihin sami Allahu liman hamidahu kai afwa sau da hadisin al-musiu salatahu bai kawo shi ba amma Allahu akbar ai umarni fa idza kabbara fa kabbiru to in ka ki baka da sallah in da gangani kuma wajibi bugu da ƙari liman baya dauke maka shi inda gangan mutum ya bar shi sallar shi ta ɓaci inda sahawu ne to liman ya ɗauke ma daman sahawu amma da gangan aka zauna zaman tahiya na farko ka ƙi ka ci gaba da lissafe lissafen ka kai ɗan kasuwa to sallar ka ta ɓaci a hanabilance sai ce wa in kana nasiyan wa zakarahu qabla an yufariqa mahallahu min as-salati ata bihi wala shay'a alayhi kamar da muka faɗa a rukun idan mutum ya manta da shi shi wannan wajibin sai ya tuna kafin ya bar wurin shi yana cikin yana ruku'i sai ya manta bai yi ce subhana rabbiyal azim ba ko wata addu'a ta ruku'i kafin ya dago sai ya tuna to sai yayi kawai shikenan babu komai wa in zakarahu ba'da mufaraqati mahallihi in ko ya tuna da shi bayan ya bar wurin shi qabla an yasila ila ar-rukn alladhi yalihi kafin ya kai zuwa ga rukunin da ke bin shi raja'a zai dawo kanshi fa ata bihi yayi shi thumma yukmilu salatahu sa'annan sai ya kammala sallar shi wa yusallimu thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu kake nan ba dai zai kari yayi bai tahiya ta farko ba ya miƙe amma bai gama miƙewa ba ya yunkura haka zai miƙe ya tafi sai ya tuna a ashe ban yi tahiya ba sai ya koma in ya koma ya zauna ya yi tahiya to wannan up and down ɗin da ya yi nuhudun wa inhina'in da ya yi to zai musu shiga da tarar kanduwa an fahimci wannan ko wa in zakarahu ba'da wusulihi ar-rukn alladhi yalihi in ko ya tuna da wancan wajibin da ya bari bayan ya isa zuwa ga rukunin da ke bin shi ai mun san da bambanci tsakanin wajibi da rukuni shi yasa muka yi bayani yanzu ya bar tahiyya ta farko mecece ita wajibi ce ya tafi zuwa ga miƙewa zai ƙulla raka'a shi kuma menene rukuni ne to in ya isa ya gama miƙewa tsab hatta raja a kulla kafarin ila makani to sakafa wancan wajibcin ya faɗi a kan shi ai asali wajibi dole sai kayi ko dole sai ya yi amma sai ya manta bai yi ba to a nan gurin inna Allah ta jawaza li an ummatil khata wan nisyan za ta yi aiki amma zai yi sujada ta kabli don ya rufe wannan halal ɗin mantuwa asali ba a kawo mutum da laifin shi to amma akwai abin da in ka manta sai ka yi shi za ka yi rama ba ka da laifi gurin ubangiji amma za ka ɗanyi wani abu na a toshe wancan wancan gurbi ɗin mutum ya wani abu da mantuwa kamar farauta a mahajjaci sai ya manta kawai ya ga zomo zai wuce da kibiyar shi kawai ya tsuga mai kibiya yana dauke da harami na aikin hajji dole sai yayi fidiya duk da mantawa yayi duk da faman qatalahu minkum muta'ammidan suka ce ba shi da mafhum a koma a ji a fahimci misali inda mantuwa ne ba za a ce tunda an ce muta'ammidan fa jazaa'un mithla ma qatala min al minane min an-na'am to shine zai zai rama zai bada fidiya amma in da mantuwa ne ba zai bada ba fukawo suka ce a da haka ake nufi ba gane wannan ko to don haka idan hakan nan a cikin sallah duk da mantuwa ne kai ba da gangan ba amma kuma an sa maka wani lamani dole hakan na mutumin da ya kisa na kuskure daga ba da gangan ba ne ba masu yayi kafara sai ya biya diya saboda me saboda a cikin halittun Allah ba mai daraja kamar dan adam to so darajar shi ta daban ce shi yasa in an kashe shi duk da ba da gangan bane ba sai an ɗora mutum wata ibada mai nauyi hakan nan sallah duk cikin ibadu babu mai daraja ibada ta aiki ba mai daraja irin ta sallah to duk da ba da gangan bane ba mutum yayi sai an ɗora mishi wani dan wato ainihin horo da za a yi mishi kaɗan to sakata wajibcin ya faɗi fala yarji'u ilai ma'ana ba zai koma yayi ba shine ya faɗi akan shi fa yastamirru fi salati ya ci gaba da sallar shi wa yasjudu lis-sahwi qabla an yusallima to amma zai daure shi da sahwu qabli misalu dhalika شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية كما محل زمان يا دغو كانش daga sujada ta biyu daga raka'a ta biyu li yakuma ila thalitha zai miƙe zuwa raka'a ta uku nasiyan at-tashahhud al-awwal awwal ya manta da tahiyya ta farko fa zakara qabla an yanhada kafin ya yunkura sai ya tuna fa innahu yastaqirru jalisan yayi zaman shi fa yatashahhadu da yi tahiyya thumma yukmilu salatahu wa la shay'a alayhi babu ismu babu sujudu so bai riga ya, ya yunkura ba inda ya yunkura ya taho haka kaga haka ban gama mikewa ba eh shi ne zamu je a gaba amma kuma ba, ba, a zaune nike ba shi wancan yana zaune amma kafin ya yunkura ya dan ya haka ya daura hannuwan shi zai yunkura haka yayi niyyar mikewa tsakanin shi da Allah sai ya tuna ashe ban yi zaman tahiya ba sai ya koma babu komai a kan shi ko ya zauna ya tahiya shi amma in har ya yunkura in bai gama mikewa ba ba zai dawo ba a zai dawo kai zai dawo ya yi tahiyyan nan amma kuma zai yi sujada ba da dan yayi ƙari in ko ya riga ya gama miƙewa gaba ɗaya ba zai dawo ba amma zai yi kabli wa in zakara ba'da an nahada qabla an yastatimma qa'iman gashi nan in ya tuna bayan ya yunkura kafin ya gama miƙewa tsaye ya raja'a ya dawo wa jalasa wa tashahada ya zauna ya tahiyya thumma yukmilu salata wa yusallim thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu kaga ba'da zai yi saboda wannan dawowa وإن ذكر بعد أن استتم قائما أما إن يتنا بأن يجم ميكي واتب سقط عنه التشهد وأن التشهد انتهي التافات أكنش فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم قبل ذي يأغر دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أصله عبد الله بن بحينة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر النبي أمس سلر أزهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني للتشهد الأول وأن كارم ما لم يلي التوضيح فقام الناس معه متاني سما يسكميكي حتى إذا قضى الصلاة سيد النبي كمل سلش أقول وادا تزوتي وأمي تسبيه بداو بدد سنة وانتظر الناس تسليمه bayan ya wato kare sallar shi yayi tahiyya kenan ya gama tahiyya mutane suna jiran yayi sallama kabbara wa huwa jalisun sai kabbara yana zaune fa sajada sajadatayn qabla an yusallima sai sujada biyu kafin ya sallame thumma sallama sannan ya sallama kai kabli ce kuma ثالثا na uku ashakku mun ji aziyadatu mun ji annafusu na uku shine ashak ko kwanto shi ma yana haifar da sujada ta rafkan ruwa ashakku huwa taraddudu baina amrayni ayyuhuma alladhi waqa shakka shine taraddudi tsakanin abu biyu wanne ne ya faru daga ciki amma babu bangaren da karin jayar ta maratib na istidrak guda biyar ne al yaqin shine farko sannan sai adh sannan sai ashak sannan sai al wahm sannan sai aljahal kowanne yana da matakan shi al-yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin akwai ilmul yaqin azzan akwai azzannul rajih akwai azzannul marjuh to sai shakka ita shakka da ma abu da yake sai dai a ce shakkul wuqu' wa shakku adamul wuqu' yana shakkan abun nan ya faru tambaye shi akai ya faru sai yake kokonto ko tambaye shi akai abun da bai faru wani bai zo ba sai yake kokonto duka dai shakka ne duk kuma suna haɗewa kan abu ɗaya sai ainihin wato aljahal aljahal shi ma akwai albasir akwai almurakkab akwai jahili akwai bakin jahili a gane shi wanda bai sani ba bai san bai sani ba sannan sai alwaham wahami mutum kaga wahami ya fi jahilci haɗari da wanda ya ce bai sani ba ya fi ali amma wanda zai ce eh ya sani ce je ɗauko min lule ce sai zai ɗauko littafi har ya yi wahami ke wannan shi ne wahami kuma yana ganin daidai yau eh duk da in yana ganin daidai yau su sun haɗa shi da aljihar murakkab almuhim هو التردد بين بين امرين ايهما الذي وقع والشك لا يلتفت اليه في العبادات في ثلاث حالات akwai halaye guda uku da ba a waiwayan shakka a cikin ibada don ka bibi in ka biya ta shakka a wa'annan halayen to kullum cikin kwaikwanto kake al'ula alhala al'ula idan kana mujarrada wahmin la haqiqata lahu kal wasawis mujarradun wahami ne kawai ba shi da haqiqa ko kana sallan nan kake ta tunanin anya ma ina da alwala kuwa ka san kayi alwalarka ko sallarka na nan ya zama wasu wasi shedan ne الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك idan mutum ya kasance wasu wasin ya mai yawa shakka ta mai yawa ta inda bayan da zai yi wata ibada fa sai sai yayi shakka ciki haka ya zo yana tambaye kawai ya saki matar shi ko bai sake ta ba kaga wannan shaitan ya riga ya siye shi ya siye tunanin shi to shi ma wannan ba a waiwaya wannan shakka الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة باين أن جمع إبادة كاسلة ميدا كاسلة كاجمع تزبيها كا سكاكي تنانم وركا أكو نيكو هدو إذا جبايا كينا فلا يلتفت إليه بازي كوي ويوان نشك بما لم يتيقن الأمر إن دي بايا سامو يكين الأمر اليقين لا يزول بالشك لكن يزول مع اليقين اليقين الثاني يمسح اليقين الأول kana da yaƙinin ka aiwa annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'an nan da yayi wato ainihin guda biyu ya sallame ko da aka ce da aka zule da ya ce an rage sallah ne ko ko ka manta me yace yace ban rage ba kuma ba kenan yaƙini gare shi da zule da ya tabbatar da hakan annabi ya tambayi sahabbai suka tabbatar sai ya kuma kulla wani yaƙinin na cewa biyu yayi duk da yana da yaƙinin hudu yayi kenan yaƙini yana koruwa da yaƙini amma baya koruwa da shakka tunda shi yaqini ilimi ne ita kuma shakka baka san lalube ne shi kuma ilimi haske ne shakka kuma duhu ce tunda baka da tabbas to saboda haka in ya zamanto bayan ka kare ibada kace shakka to ibadar ka kawai ba ta da matsala amma da zaran ka samu yaqini uku fa kai to uku ne fa ya'malu bi muqtada yaqini sai aiki da abin da yaqini shi ya shar'anta مثال ذلك شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعة من بيان مسبقا فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه, أنه لم يصل إلا ثلاثا فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمان إما أجالوا كتيبا ثم يسلم ثم يجلس للسهو ثم يسجد للسهو ويسلم بعد ذي يا أبو صور وأنه سلم يودي كاغتا زمك عادي فإن لم يذكر إن بيتناب إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد سيسا كسلا tunda ya samu yakinin da ya azhar din shi ta shekaran jiya raka uku yayi to dole ya sake ta yayi lokaci ya tafi da labudda alwala shi ta kare ko ko wali ne ko eh ko wali wa amma ash-shakku fi ghairi hadhihi al-mawadi' ath-thalatha fa innahu mu'tabar amma shakka in ba a wa'innan matakan uku ba ne ana itibari da ita kuma tana da hali biyu sai ce wala ya khulu shakku fi salati min halayin wannan ita ake masu jada mai hali biyu din wa'incan ukun su ba su da sujada to shakka a cikin sallah ba ta kukuta daga halaye guda biyu alhalul ula an yatarajja kun san ba cewa alhalatu khata ne sha'ir an yi tarajjaha indahu ahadul amrayn ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu rinjaya a gurin shi fa ya'malu bima tarajjaha inda yana shakka uku yayi ko hudu sai ya samu tabbacin uku yayi kawai shikenan uku ne fa yutimmu alaihi salata ya cike sallar shi akan wannan abin da ya samu tarjihi wa yusallimu sai ya sallame thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu kaga anan ba a dubi in dai ya tabbatar da cewa ga abu amma an bai da tabbas to shine zai gini akan akal مثال ذلك شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ينا صلى أذار سيكي شكا وأن الركعة تبيوتي كوتا أوكو لكن ترجها عنده أنها الثالثة سيدي ياسا متبة سوى فركعة أوكو فإنه يجعلها الثالثة سيبتع أوكو فيأتي بعدها بركعة ويسلم سيكاوة ركعة ya ainihin wato yi sallama kenan ya cika sallar shi ya sallame kuma yasjudu lisahwi wa yusallimu kaga wannan shi ma targhiman ne li shaytan shaytan ne ya sa shi kokonto yana nema ya dagula mai lissafi sai Allah ya taimake shi ya gano daidai to yanzu sai ya kammala sallar shi sai ya sujada biyu na dangwalin hancin shaytan targhiman li shaytan دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب إذا أنت ينكو يشك أتكن صلى شكو يكر دادا ديدي ييحسى شيء يبتنا يبتنتنو فليتم عليه سيجني أكن صوابكم معنا إن يتمو yana uku ne ko hudu sai ya yi ta tunani ya ta tunani har ya gano dai tabbas hudu ne ya yi thumma liyusallim sannan sai ya sallame thumma yasjudu sajadataini sai ya sujada guda biyu targhiman li shaytan hadha lafz al-bukhari an fahimci wannan halin ko in wato idan ana yin gini akal shine halin da zamu ji a gaba in ya zama baka da tarjihi shakka kake uku ne ko hudu baka da tabbas yanzu ba za ka yi gini akan shakka ba akan yaƙini za ka yi gini amma in ya zama ka yi shakka amma sai kai isa zuwa ga daidai ukun ne kana da tabbacin ukun a hudu ne kana da tabbacin hudu ne to da yaƙinin ka za ka yi aiki amma za ka yi sujada guda biyu bayan ka sallame alhalu thaniya hali na biyu Allah ya tarajjaha indahu ahadul amrayni ya zama babu ɗaya daga cikin al'amuran guda biyu da ya raja'a a gare shi fa ya'malu bil yaqini sai ya aiki da yaqini wa huwa al aqallu shine adadi kadanta in yana shakka uku yayi ko hudu kaga yana da tabbacin dai uku a ta hudu ne yake shakka to sai ya jifa da wannan shakkar tashi fa yutimmu alai salatahu ya gini akan yaqinin shi ya cika sallar shi akai sai ya maida ita uku wa yasjudu lis-sahwi qabla an yusallima thumma yusallim to nan qabli zai misalu dalika shakhsun yusalli al-'asra fa shakka fi raka'a yana cikin wata raka'a sai yake shakka hal hiya ath-thaniya aw ath-thalitha shin ta biyu ce ko ta uku wa lam yatarajjah indahu annaha ath-thaniya aw ath-thalitha amma bai samu rinjaye ba a zuciyar shi cewa ita ce ta uku ko ita ce ta biyu fa innahu yaj'aluha ath-thaniya zai maida ta a matsayin raka'a ta biyu fa ya tashahhadu at-tashahhud al-awwal sai tahiyya ta farko gini alal aqall kenan wa ya'ti ba'dahu bi raka'atayn ya kawo raka'a biyu bayan wannan wa yasjudu lis-sahwi wa yusallimu shi ma kabili zai dalilu dalika ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ما استيقن شيني الأقل شيني كده يكيني أكل أكوني أكو بكينا أكو زي ما يداتا sannan daga baya sai ya kabuli kafin ya sallame fa in kana salla khamsan idan shakkar da yake yi raka'a uku yake ko hudu ne kuma ya zama hudun ne kenan kuma tunda yayi gini alal aqal idan bai da tabbas yanzu yayi raka'a biyar kenan ko to in raka'a biyar yayi shafa'na lahu salatahu wannan sujada biyan da ya sai su mai shafa'in sallar shi kenan daman hudu ne ake yi to yanzu ya mata shafa'i ke sallar dama hudu ne yanzu ya yi shida amma ba shari'a ce ta ce yayi nan to sun zama shafa'in sallar shi wa in kana sallah itimama in ko daman haka ne yanda yayi sallar tashi a hudun take li arba'in ya cika raka'a hudu ne can da yake shakka ta uku ce ko ta hudu ne ta ukun ce ya batta akan ta uku sannan ya ci ko kaga yanzu yayi hudun shi to wannan raka'a biyan da yayi shi kuma ba za a kira su sujada biyan da yayi ba za a kira su wuturi ba kana ta tarhiman li shaytan wato an maida ma shaydan aniyar shi ne maida aniya shine abu ya faru ko ba ka so shine ake ala raghmi an fi fulani ko bai so ba eh to ko duk da shaydan ba haka ya so ba shaydan ya so ka lissafin ka ya jagule ka rikici to sai kai sujada biyu ka ce mai mutu da bakin cikin ka shine tarhiman li shaytan ومن أمثلة الشك to zai mu sallah sai mu karasa shi eh insha Allah lokaci ya guri ayyuka